الحمد لله الحمد لله رب العالمين العادل الحكيم الذي جعل العدل في جميع الأمور سببا لسلامة الأمة وأمنها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الصحيح إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا أخرجه مسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى واعلموا إن العدل هو أساس أمن الأمة وسلامتها فالعدل هو الركيز الأساسي لاستقرار الدول وسلامتها فالأمن التي تسود فيها المساومة وتطبق القانون على الجميع دون تمييز وتعطى الحقوق لأصحابها تنعم بالأمن والرخاء بينما الظالم يولد الظلم والفتن والضعف والزوال أيها الإخوة الكرام إن تحقيق المساواة أمام القانون على الجميع من دون استثناء يشعر الناس بالأمن يشعر الناس بالأمان ويحترمون السلطة مما يمنع الفوضى فمنع الظلم وتوزيع الحقوق يضمن حصول كل فرد على حقه ويمنع استغلال الأقوياء للضعيف مما يقلل من المظالم التي تعدي إلى الأحقاد والنزاعات فالعدل يبني الثقة بين الأفراد وبين السلطة والعدل يمنع الشعور بالحرمان والتحميش ويقلل ويقلل من دوافع التطرف والإرهاب ويخلق مجتمعا متماسكا أيها الإخوة الكرام لا بقاء لدولة تقوم على الظلم فالعدل هو دئامة استقرار الدول وبقاء الأمم كما دلت سنن التاريخ والشرائع السماويه قال تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نئم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فالأمانات هو كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به أمر الله بأدائها كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ويدخل في ذلك الأمانات الولايات والأموال قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو والمراد بالعدل الذي امر الله بالحكم به وهو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والاحكام وهذا يس وهذا يستلزم معرفة العادل ليحكم به قاله السعدي رحمه الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام إن الأدل ليس مجرد شعار بل هو نظام متكامل يضمن الكرامة الإنسانية ويحقق الرفاهية والاستقرار وغياب الضعف والهلاك فالمجتمع الفاضل يقوم على القضاء الآدل الذي يصل بالمرء إلى أن يعرف ما له من الحقوق فلا يتقلب أكثر منها وما عليه من الواجبات فلا يقصر في أدائها وبهذا ينتشر الأمن والسلام فالعدل مع كل الناس كافرهم ومؤمنهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم أبيضهم وأسودهم الرئيس والمرؤوس الحاكم والمحكوم قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أي لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم لقوم على ظلمهم بل يجب العدل مع الجميع أكانوا أصدقاء أم أعداء bayan haka ‘yan uwa masu albarka wannan kuɗibar tamu ta yau juma'a sha hudu ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wadda ya daidai da biyar ga watan disamba shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci namu na umar bin khattab da ke kofar wambai rafin albasa cikin garin bauchi kudibar mu tana tattaunawa ne ko mu ce tana bayani kan cewa adalci shine tushe na zaman lafiya adalci shine tushe na kwanciyar hankali lura da abubuwa da suka yi ta faruwa a 'yan kwanakin nan na abin da ya shafi sace-sacen ɗalibai da dai matsaloli da ake ta samu wadda ta kai ga jihohi da dama suka rufe makarantu tare da ɗimbin matsaloli da yake kulle da irin waɗannan ababe allah shi kare mu to abin da musulunci ya lura da shi ya karantar tarihi ya tabbatar shine in ana samun tasgaro wajen hukunci wajen isar da amana ana samun rashin adalci ana 'ya'yan bowa da 'ya'yan mowa to wannan shi yake haifar da ƙulle-ƙulle a cikin zuciya yake haifar da ɗaukan irin waɗannan matakai waɗanda ba daidai ba ne to amma idan aka samu adalci adalci zai kawar da hayaniya zai kawar da fitina zai kawar da tashin hankali zai haifar da nutsuwa da kwanciyar hankali yan uwana masu albarka kudiba ta fara da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai mai adalci kuma mai hikima cikin dukkan hukunce-hukuncensa muna godiya wa Allah wadda ya sanya adalci cikin dukkan al'amura ya zamanto sababi ya zamanto tushe na samun amincin al'umma da kuma samun nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiyar al'umma lallai ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya yana faɗa a cikin littafinsa gagaraba dau cewa idan kuka zo hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci lallai ina mai shaidawa annabi muhammad tsira da amincin allah su ƙara tabbata gare shi bawan allah ne kuma manzon allah ne yana faɗa a cikin hadithi ingantacce cewa lallai masu adalci a wajen Allah suna kan wani wato tubali na haske daga ɓangaren dama na Allah maɗaukaki mai rahama mabuwayi mai ƙarfi waɗanda kuma dukkan hannayensa dama ne suwa suke kan wannan tubali na haske suwa ne ne suke kan wannan tubali a ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suke adalci a cikin hukunce-hukuncensu da iyalansu da dukkan wani nau'i na jagoranci da Allah ya ɗora a wuyansu tare da gashi tashin hankalin alkiyama ga neman inuwa ga fitintunu amma saboda adalcinsu cikin iyalansu cikin duk hukunce-hukuncensu cikin duk hukunci ko jagoranci da aka ɗora musu sai Allah ya sanya su akan wannan haske suna cikin nutsuwa imamu muslim ya fitar da wannan hadisi tsira da amincin Allah shi ƙara tabbata ga annabinmu da sahabbansa da alayensa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka kuɗi ba take cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukaki sannan kuma ku sani lallai adalci shine tushe shine asali na abin da ya shafi samun zaman lafiyan al'umma da kwanciyar hankalin al'umma da zaman al'umma cikin nutsuwa da nishadi lallai adalci shine wato tushe shine ginshiki na wato dawwaman dawwamar dauloli baki daya da kuma samun daulolin cikin aminci lallai al'ummomi waɗanda suka zamanto suna adalci wajen hukunce-hukuncensu suna ɗabbaƙa tsari na shari'a ba tare da zalunci ba suna ɗabbaƙa hukunce-hukunce a kan duk wadda ya yi laifi ba sa warewa cewa wannan wane ne ɗan mai mulki ne ɗan mai kuɗi ne ɗan malami ne ɗan mai kaza ne ko ɗan kaza ne ko kaza ne ba sa warewa duk wadda ya yi laifi za a yi masa hukunci to lallai irin waɗannan suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin jagorancinsu ba tare da wata fitina ba sa'an nan kuma lallai adalci yana ba da haƙoƙi ga ma'abuta haƙoƙi dukkar wata daula ko al'umma da ta zamanto tana hukunci da adalci akan kowa ba tare da wariya ba to za ka samu tana isar da haƙoƙi ga ma'abuta haƙoƙi shi kuma Allah a sakamakon isar da haƙoƙi ga ma'abuta haƙoƙi sai ya jiyar da su daɗi ta ɓangaren kwanciyar hankali da nutsuwa a yayin da shi kuma azzalumi yake zalunci a hukuncinsa sai zaluncinsa ya ƙara haifar da zalunci da fitina da rauni da gushewar wannan daula ko gushewar wannan jagoranci ya ku uwana masu albarka lallai daidaito a cikin hukunce-hukunce abinda ake cewa equality before the law daidaito a cikin hukunce-hukunce yana kan kowa da kowa ba tare da an ware wani ba ko an bar wani lallai wato yin hukunci da adalci akan kowa da kowa yana haifar da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma yana haifar da ita kanta hukuma ko mu ce jagoranci ko daula ta zamanto ana girmama ta ana ganin darajanta ana ganin kimanta ana kaddara ta kuma hakan sai ya haifar da nutsuwa ya kawar da dukkan wani hayaniya ko tashin hankali ‘yan uwana masu albarka, lallai hana zalunci da isar da haƙoƙi zuwa ga ma'abutan haƙoƙi, hakan yana dawwamar da isan haƙƙi ga kowa da kowa, yana kuma hana wadda yake ganin shi mai ƙarfi ne ya shiga haƙƙin mai rauni, sa'an nan kuma hakar yana sa zalunci ya zamanto ɗan kaɗan a cikin al'umma, wadda shi zalunci in ya wanzu to zai haifar da gaba da rashin nutsuwa da fitintunu tsakanin al'umma amma idan aka tsayar da amana da gaskiya aka yi hukunci akan duk wanda ya yi laifi ba tare da an duba ɗan wane ne ko wane ne ko ga ƙabilarsa ko ga garinsu ko fari ne ko baƙi ne ko talaka ne ko mai kuɗi ne ba tare da wannan ba aka yi hukunci ga duk wanda ya yi laifi to sai ya zamanto al'ummar da ake musu irin wannan jagoranci sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba za su samu hayaniya tsakaninsu ba lallai adalci yana haifar da aminta yana haifar da nutsuwa tsakanin waɗanda ake jagoranta da kuma jagororinsu yayin da idan wadda ake jagoranta ya nutsu da wadda yake jagorantarsa to ko da jagoran zai iya tuntuɓe ko kuskure a wani guri shi wadda ake jagorantar zai musu uzuri zai musu hanzari amma idan ya zamanto an mai da zalunci shine asali an mai da rashin adalci shine asali an ɗauki hukunci ana ɗabbaƙawa a kan talakawa da waɗanda ba su da gata masu gata da manya hukunci bai aiki a kansu to babu yadda za a iya zamanto an samu zaman lafiya a cikin al'umma kuma ba za a taba ganin kima ko daraja na waɗannan jagororin ba saboda haka shi adalci shine yake sa kowa ya ji ana yi da shi kowa ya ji gwamnatin nasa ne ba tare da an haramta ma wani jin daɗi ba tare da an ture wani an jawo wani kusa ba saboda haka lallai adalci yana rage abin da ya shafi ta'addanci kuma yana haifar da haɗin kai da kwanciyar hankali amma mutane ba su haɗu suka zamo ɗaya ba wani in ya ga an zalunce shi shi bai yi karatu da ya san haƙuri ba duk abin da ake karanta masa na ya yi haƙuri da zaluncin shugabanni wataƙil shi bai sani ba bai fahimta ba ko kuma baya iya juran irin wannan haƙurin saboda haka shi ya ga ba a masa adalci ba yau gobe ba a masa adalci ba jibi haka gata haka sai ya ce to ni na haƙura da rayuwar duniya bari in ɗauki wani abun da zai kashe ni ya kashe suwa na duka a mutu a huta bai kuma sani ba mutuwan hutu ne ko ba hutu ne ba Allah ya sawwaka to amma idan an samu adalci cikin hukunci an samu isar da haƙoƙi ga ma'abuta haƙoƙi talaka mai rauni ya san duk wanda ya zalunce shi za a ƙwato masa hakkinsa to ba abin da zai sa ya ɗauke shi ga ya je ƙoƙarin tarwatsa mulkin masu mulki ko hana mutane zaman lafiya ya ku ‘yan uwa masu daraja lallai daula ko gwamnati ba ta wanzuwa sai tare da adalci ba ba ta taɓa wanzuwa akan zalunci ba adalci shine tubali na zaman lafiya ga dukkan dauloli babu wata daula da za ta zauna lafiya ba tare da adalci ba wannan kuma tarihi ya nuna mana haka yau da gobe ya nuna haka sa'annan kuma dukkan shara'i'ar samawiyya shara'i'u samawiyya shar'o'i na sama su ma sun tabbatar mana da haka Allah maɗaukaki yana cewa lallai Allah yana umurtanku da ku isar da amanoni zuwa ga ma'abotanta idan kun tashi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci lallai Allah lallai madalla da irin wannan wa'azi da Allah maɗaukaki yake yi zuwa ga mutane lallai Allah maɗaukaki ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne saboda haka idan aka ce amana ana nufin duk abin da aka ɗora wa mutum na amana kuma aka yi masa umarni da ya isar da wannan amanar a cike ba tare da ya rage ta ba ba tare da ya lalata ta ba wannan ya shiga ƙarƙashin dukkan nau'i na jagoranci ya shiga ƙarƙashin dukkan nau'i na kula da dukiya ko na kula da wani abu in dai jagoranci ne to amana ce Allah ya ce a isar da wannan amanar zuwa ga waɗanda suke ma'abutanta saboda haka jagoranci dukkan nau'ukansa amana ne ai mutum da iyalansa jagorantar iyalansa yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo ai akan abin da aka bashi amana saboda haka mai gida an bashi amanan iyalansa mai unguwa an ba shi amanar unguwansa mai gunduma an ba shi amanar gundumansa hakimi an ba shi amanar inda yake hakimta mai gari an ba shi amanar garinsa shugaban karamar hukuma an ba shi amanar karamar hukumansa gwamna a jiha an ba shi amanar jihansa shugaban ƙasa a ƙasa an ba shi amanar ƙasansa kuma za a tambaye su a kayi saboda haka wajibi ne duk abin da aka san wannan amana ce to shugaba ko jagora ya isar da wannan amana iyayinsa iyayinsa wannan shine abin da shari'a take karantarwa yan uwana masu albarka Allahu subhanahu wa ta'ala ya ce idan kun tashi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci wannan ya kunshi hukunci tsakanin mutane a jinanansu wane ya jima wani ciwo ko cikin dukiyoyi wane ya ci dukiyan wane ko wane ya ci mutuncin wane abu ɗan kaɗan ne ko mai yawa ɗan uwanka ne ya ci mutuncin wani ko ya zubar da jinin wani ko kuma ba ɗan uwanka ba ne a'a mai tsoron allah ne ya yi laifin ko kuma fajiri ne makusancinka ne ko abokin gabanka ne dole a tsayar da hukunci ga wadda ya yi ba daidai ba a yi adalci ma wadda aka shiga hakkinsa wannan shine adalcin da Allah yake umarni a bi kuma adalcin nan sukutun ɗinsa tushensa asalinsa yana cikin abin da Allah ya shar'anta ta hanyar manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hukunce-hukunce da sauran haddodi da sauran shari'a shari'o'i da aka shar'anta mana wannan yake nuna mana wajibi ne mu san adalci saboda mi hukunci da adalci mu isar da amana zuwa ga waɗanda aka ɗora mana amanoninsu kamar yadda malam abdulrahman sa'idi ya fassara wannan aya a cikin tafsirinsa ‘yan uwana masu albarka lallai mu sani shugabanci jagoranci nauyi ne Allah maɗaukaki yake ɗora wa shugabanni wa jagorori in aka ɗora maka shugabanci ba wai jin daɗin kanka shi za ka fara ƙaddamarwa ba a'a a tsari na shari'a jin daɗinka shi ne yake ƙarshe jin daɗin talakawanka da hidima wa talakawanka da ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya da adalci shi ne number one abin da yake gaban mutum shi yasa za mu ga jagorori na kwarai na gari jin daɗinsu shine yake baya su ne damuwansu al'ummarsu al'ummarsu al'ummarsu Allah shi datar da mu wannan shine ƙarshen kutuba ta farko kutuba ta biyu ta yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sa'annan kuma take cewa lallai adalci ba shine kawai a faɗa a fatan baki ko a rubuta shi a ajiye shi kamar alama ba a'a adalci wani tsari ne da ya kunshi kare mutuncin ɗan adam ya kuma kunshi tabbatar masa da hanyoyin da zai rayu cikin jin daɗi da walwala da nutsuwa ya kuma kunshi kore masa duk abin da zai wahalar da shi ko zai halaka shi saboda haka al'umma mai falala ita ce wadda ta tsayu wajen hukunci da adalci a isarwa ma'abucin haƙƙi da haƙoƙinsa ba za a shi ɗan ƙasa ba zai nemi sama da hakkinsa ba sa'an nan kuma za a nuna masa abubuwan da wajibi ne ya yi dole kuma sai ya yi ba zai yi sakaci ba abinda hakkinsa ne za a ba shi hakkinsa abinda kuma aka ce shi ya yi to kuma ba zai yi ashirin cikin ɗari ya ce ya yi ba a'a sai dai ya yi ɗari bisa ɗari ko iya inda ƙarfinsa ya ƙare sa'an nan kuma ita hukuma ita kuma wajibi ne ta yi iya abin da za ta iya na isar masa da haƙoƙinsa to idan aka samu adalci wajen shugabanni biyayya wajen waɗanda ake shugabanta to an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali ɗan uwana masu albarka lallai adalci ya ƙunshi kowane irin mutum dole a yi masa adalci kafiri ne ko mumini mawadaci ne ko talaka mai rauni ko mai ƙarfi fari ko baki shugaba ko wadda ake shugabanta mai shari'a ne ko wadda ake shari'a a kansa Allah maɗaukaki ya ce kada ƙiyayyanku ko gabanku ya ɗauke ku zuwa ga kasa adalci ma wani ya ɗauke ku zuwa ga zaluntan wani ya zama wajibi a tsayar da adalci a kan kowa da kowa makusanci ne ko kuma wadda yake nesa ne dole a tsayar da adalci akan kowa da kowa a nisanci zalunci domin zalunci wani abu ne wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kuma ba, la shakka lallai zalunci yana kawar da zaman lafiya da kwanciyar hankali adalci kamar da muka yi ta faɗa muka yi ta maimaitawa yana tabbatar da kwanciyar hankali da ni'ima da kuma samun nutsuwa saboda haka jagorori kar su ce su kansu kawai suka sani ko iyalansu ko 'ya'yansu ko 'yan uwansu ko waɗanda suke tare da su ko 'yan jam'iyyarsu a'a da zaran an rantsar da kai a ranar lahira dan jam'iyyarka na da haƙƙi a kanka dan uwanka na da haƙƙi a kanka kowa da kowa waɗanda ka jagoranta kamar da muka yi bayani a baya mataki-mataki na jagoranci suna da haƙƙoƙi a kan mutum dole kuma ya tsayar musu da adalci ya isar musu da amana iya iyawansa idan kuma bai yi haka ba to a ranar lahira Allah maɗaukaki zai tambaye shi kuma ba zai iya sha ba amma ya iya abin da zai iya shine abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni in kuma ba haka ba to matsaloli da dama suna nan suna biyowa baya Allah shi kare mu Umar bin Abdulaziz Allah shi masa rahama lokacin da ya zo yana gargara zai rasu yana dab da shiga gargara ana ganin zai mutu sai wani ya zo ya ce masa to ga 'ya'yanka ka yi shugabanci baka ware musu komai ba baka ba su komai ba umar bin abdulaziz ya ce a kira su aka kira su ya ce a zaunar da shi aka zaunar da shi ya ce ni na san duk wani abin da yake na hakkinku na baku saboda haka duk wadda ya kasance mai jin tsoron Allah a cikinku Allah zai sanya masa mafita ni ban kasance wadda zan ɗauki dukiyar al'umma na baku ba haka Umar bin Abdulaziz ya faɗa wa 'ya'yansa saboda haka dole mu kiyaye dole mu kiyaye mu isar da haƙoƙi zuwa ga ma'abuta haƙoƙi wannan shi zai kawo mana zaman lafiya wannan shi zai kawo mana kwanciyar hankali shi ne zai kawar da mu daga dukkan fitintunin da muke ciki sun ma'alamu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أمنا في أوطاننا فأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناسيتهم بالبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل عدو قريب أو بعيد كافر أو فاسق برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا بهبزك يا رب العالمين اللهم ثبت لنا شريعة الإسلام اللهم ثبت لنا الحكم بشريعة الإسلام اللهم ثبت لنا الحكم بحقيقة شريعة الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله